الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي تقوى زوجة شعبان shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira na ba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya yi sha takwas ga watan ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tsaya aya ta ashirin da ɗaya za mu tashi kan wannan za mu dawo daidai kan aya ta sha takwas sha bakwai a wannan sura mai albarka suratul tur muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da zamu yi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم na'am
فاكرين بما آتاهم ربهم وعطاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين Allah madaukakin sarki yace illal muttaqina hakika masu kiyaye dokoki na sune masu takawa fi jannatin suna cikin aljanna wa na'im da din ni'imomin da Allah zai tabbatar a cikin aljanna za ta hadu domin aljanna annabi alaihi salatu wasallam yace fiha ma la aynu ra'at ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani bai taɓa gani ba kunne bai taba jin sa ba sannan zuciya ba ta taba hararo irin dadin aljanna ba saboda haka aljanna abinda ake kiranta kawai laysal khabaru kal muayyana dan ya kuriji duk abin da za a ga ma yanzu kwatance ne na aljanna ya sha bamban da duk irin abin da za ka gani in mutum ya je wani gurin na ni'ima sai ya sha mamaki yanzu za ka ga a cikin a rayuwa da muke yi ma ta yau da gobe wani jin wahalar da ake ciki bai santa ba wata wata kwata kwata bai sani ba muna tattauna da wani tsari da muka taho yana cewa shugabannin shugabannin nan duk wahalar da ake ciki duk sun sani je nake zama dole ba nace ka taba shiga fiko irin motar nan fiko da take wucewa nace za wata ran za mu da'awa na shiga wani wani general motar da muka shiga nace tafiyar da aka rike duk galopin da ake shiga muna wannan motar bana ji nace ni ma kenan a ballan da shugaban kasa ko muke wakin sa nace wallahi waje ba san kace ne kuma ba a sani duk inda muka so da ya dan saki wannan ɗan ƙarar kawai sai a ba mu hanya nace wannan fa kenan general ne na soja ina ga shugaban kasa ko muke wakin sa ko minista nace ban san wahalar da kake ciki wanda zai shugaban kasa jarida wanda zai karanta sai an zaba sai an taibar saboda haka tasha a talabijin sai an kullo wanda ake so ya kalli ne alisa wani daga cikin magabata yake cewa an mutum ya zama shugaba kansa ake cirewa saman na gari gaba ɗaya za ka ga tunanin su ba irin naka bane yanzu ne lokacin da kuke tare yanzu ya zama wahalar da ake ciki ya san kuɗin shinkafa ya san a kuma da a baya wani abu da ya faru Bahari yake bai sani ba sai dai ƴan rufa'i ya gaya ma na ban dani yace ji bai sani ko ƴan rufa'i ne yake gaya mata abu ne ba ban abu bai fara a kasa amma wai ji bai ji ba to irin wayannan abubuwan ne sau da yawa wasu abubuwan da soje su ake ba sa ji kullum abin da ake so kuma wanda za su ji dama annabi alaihi salatu wasallam yake idan Allah yana son shugaba sai ya bashi gida na salih masu gaya ba su wani shawara na kwarai to wanda suke gurin abin da yake so inda bakin su ya karkata nan suke ba za gaya musu gaskiya ko kaɗan ba za gaya musu to kaga wanda yake wannan ba a duniya kuna da bambanci bambanci ne tsawo wannan na aljanna sai da Allah yake fi jannatin wa na'im wanda yake tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah a duniya to zai shiga cikin aljanna wa na'imin da kuma ni'imomi masu yawa yasa ya kawo shi bin nakira da wata irin ni'ima da ba za a iya gaya ma ya take ba sai ka ji kawai ka gani Allah ya kai sai ke fakihi na aifari'in suna masu farin ciki bima da'um rabbuhum dan gani da abin da ubangiji ya ba su wa waqahum rabbuhum azabal jahim sannan ubangijin su ya tsare su ya kiyaye su daga azabar wutar jahannama sai ce kulu Allah zai ce da su ku ci wace rabu ku sha hani'an kuna masu annajuwa kuna masu jin daɗi bi ma kuntum ta'malu sakamako ne aiki sababi ma kuntum ta'malu saboda dalilin abin da kuka kasance kuna yi kuna aikatawa saboda haka duniya gida ne da aiki lahira kuma gidan sakamako darul amal wa darul jaza saboda haka babu zancen mutum game da zaku ta ganin shedanu mutum ya zo ya ce rashin mutum yana fikantaka wai sai wani an yi magana ko wani je wani ya ce a ai rahama ta Allah wannan raina Allah ne to me amfanin aiki kowa ya zo ya fikantaka gaban ya ce inna Allah ghafurur rahim sannan dokokin duk instruction din da ya bayar da wannan manual din da ya turo me amfanin ta ba ta da amfani kenan haka ne sai wani ya yi shiga ta mace ta yi shiga ta kara mutunci sai wani ya zage ta ya ce wa san ma me kuke yi idan wata ta zo kuma da shiga ta rashin mutunci in kai magana sai a ce ai gafara ta Allah wannan da irin hankali ne eh da ce ma ya takawa hauna ah to takawa hauna ita ne za wuce kai mata hukunci mara kyau me yasa zuciya ce idan ta ka mara kyau ce ta karkata gurin mara kyau idan za a ji ayyul mar'i sa'at zununuhu wa sadaka ma ya'tadu min tawhumi wannan shi karara wani lokaci idan naga wani abu irin abubuwan da yake na son zuciya karara a fili wallahi sai rika ba maki mutane in har ya tabbata ya inganta cewa wannan mujabara kunyar an sake ta kuma wasu suna goya mata baya manya a garin nan da ƴan wato baran da kara haƙƙin ɗan adam gaskiya wato musulmi mun ji kunya wallahi kuma duk masu irin wannan goyon bayan wannan ke da daga tare da amsa da su ba wa Allah tare da baiwa Allah nan kurukuru da ta fito maganganun da cewa ta ita ce duk wata karuwa ita ce uwarta yan unguwa suka haɗu a matsayin yan unguwa suka ce ba za su a fata musu tarbiyya suka kai tsara wai yanzu kuru da da hirar da ake wata ake wata fita daga fulzin ba a sani ba sai sun ji wanda gororin fulzin suka karyata suka ce a takarda ce ta kawo ta kuma takarda ce ta bada umarni a kace ta wannan wanda irin wanda irin al'umma muke siyasa musulmi ba inugo ba ba yarda ba a nan ba ba ima ba a Kano sai an magana a cewa ai an fitar Allah da Annabi a Kano ƙarya ne wallahi ko dan Kano zai ce ma wai dan Kano nayi wannan magana a Hudai ba bin Yaman sai ce ma wai wai tun fi maka da Madina san Annabi na rantsi da Allah ƙarya ne mafi iya waka ne da munafik in dai waka ne da muka biyano mun fi maka da Madina amma ka ga mu'amalar addini tsantsa sai ka je maka da Madina za ka ga mataki yana ba da miliyan 100 a a wakati kuma ba a san shi ba sannan bai zo ya rubuta donated by me ni ba bai rubuta ba ko yanzu dubu ashirin kai sai ka rubuta a Facebook haka ka bi su ka zuwa masallaci ka bi su kuma addinu al-mu'amala dan kana zuwa sallah kawai kai ta kabbara ba shi kai yake nuna kai ne addini bane sai na wuri yake ba za mu mu ba za mu gane cewa kai cikakken musulmi bane ne mun Allah ya kware da gaske ba ma iya gane ka kawai saboda kara zuwa masallaci yace sai mun gwada ka to wayannan abubuwan ne kai yanzu a kasar yanzu saudiyan da kake tuka da madina maka da madina ba za a samu irin su murja kunya mara kunya a take ta ba ba su take ta ba wallahi duk da yadda kake ganin sun lalace a haka su wannan zamanin yana kashe gantaka na kama mutum ya yi hukuncin haji har yanzu ana yi har yanzu ana yi bayan la'asar za a zo a yi kabbara a yafi a shahadu an la ilaha illallah a cire ba kai har yanzu amma mu nan yanzu hukunci ba a tsaya ma alal akalla alƙalin ma ya hukunci ba in ya zo ya bata gaskiya amma kafin a zo ranar ma an take ta to bi ka duk wanda yake shegantaka baya jiska ya san cewa ba abin da za yi ba kuma jiwa gabanin mun sani wannan kalubale ne sani Allah ba zai bari ba shin zarafin Allah ne ba mutum ya fito rike wa Allah izini wannan baiwa Allah ba irin rikin mutuncin da ba ta sai da cikin wato abokan mu da yake mu'amala da kurzin yake gaya mana yace wallahi wancan zaman da sai in ka ga wannan mutanen da suke zuwa bidita yake ba ka gama mai gurinta yace akwai wanda yazo mutumi ba haushi hausa fulani yazo ran da aka fito da shi ba ta bukullin mota har sunan motar ya ga ya mutu babban mota ta miliyoyin kuɗi ya ba ta kyauta wallahi alazim kaurin gidi ta samu ta zo daukar su ban karan din annan yamma suke yi kuma annan cikin gida suna taimaka mata domin yanzu wanda ya fito da harka ta luwaɗi ma digo wannan LGBTQ din to duniya za ta tsaya masa kuma shi ke promote duk wanda ya san me yake yake bibiyar abu ya san wa'annan mutanen wannan abin ke promote domin shi duniya da shi take ji in kace ba ka yi ma majalisar ɗinkin duniya za ta sa ma takunkumi ila da rafi ne o inda rafi sai an fito da shi dole an sa ma wannan ba al'ummar da muke ciki kenan sai an magana an ce a koma ya istigbaru wasu wai wai ha kuma da istigbaru ba tujiyo za ka yi ba nan ba can na rantsi da Allah ka shabu karuya a nan kana cin ababa ta kan kuma ka je ka shiga jahannama shi ne kawai magana gaskiya shi ne magana gaskiya Allah ya kawai to wannan shi ne Allah madaukakin sarki ya ga mana cewa fa'in na bima azabum rabbuhum wa qawm rabbuhum azabul jahim kulu wa shrabu hani'an bima kuntum ta'malun kaga bima kuntum taquluna ba ta'malun aiki قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون متكئين على سرر مصفوفة Allah yake suna kashin gide akan gadar da shi matubatin waɗanda aka jera Ita ake cewa sawu sufufakum layin da ake yi a jere shi ne sauwai wa zawwajnahum Allah yake za mu aura musu haubi haurin za mu ba su mata waɗanda suke ainu wato masu manyan idanu bakin cikin bakin kirin farin kuma farin kalbi Allah yake ne
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تحسين Allah ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imanin ba bayan an shiga aljanna wata ba'atuhum dhurriyyatuhum ayyansu suka biyo baya Allah ya ce mace shi bayan ya shiga aljanna ayyansa ma ya bar duniya sun yi aikin kirki sun shiga aljanna sai Allah ya ce bi imani sun biyo su ne da imani alhaqana bihum dhurriyyatuhum dan mu dadada wa iyayen a cikin aljanna sai mu hada su da ayyansu kaga ai gurin an yi gurin da za a yi wato cewa kowa ta kansa yake yau mai sirrul mar'u min akhihi wa ummihi a wannan lokacin kowa ta kansa yake ba ruwan da uba ba ruwan uba da ɗa ba ruwan uwa da ɗan da ba ruwan ɗa da uwa to amma wato dan Allah ya faranta wa mutum bayan ya shiga aljanna sai ya ƙara haɗa to shi za yake wanda suka biyo bayan su da imani za mu hada su da zuriyatu wa ma alatnahu min amalin min shay ai wa ma anqasnahu min amalin min shay ba da da mun tauye musu komai daga ayyukan su ba su zuwa waɗanda suka cika wayannan aikin da na saman da na ƙasa shi dama na ƙasa ga promotion na kai ƙara shi aka yi shi kuma wanda yake a sama wato da aikin sa ya riga ya je wannan matsayin ya kai shi wannan gurin to ba wanda za a tauyewa kullum ri'in bima kasaba rahin kowane mutum da yake dangane da abin da ya tsorwurta rahinun abin jingina ne shine malamai suke magana anan cewa to yaya aikin mutum da yi ba kuma an kai shi gurin sai aka ga ma cewa dama ai abubuwa ne da abu biyu Allah yake mu'amalantar mutane da falala da kuma adalci idan Allah ya kalle ka da adalci to wahala za ka yi domin abin da kai shi za a yi maki ne adalcin Allah amma falalar Allah shi ne kau da kai akan wani abin da kai to su wannan nabi da za a kara wa bene ta bu a yi musu promotion Allah ya yi ya kalle su ne da falalarsa domin inda adalci sai ya kalle su to iya matsayin sa nan za su tsaya cewa kun tsallake da kyautu ku tsaya a iya wannan gurin amma falalar ubangiji to sai ya kara musu matsayi sai su tafi zuwa gaba gurin kiyayen Allah ka dube mu da fadalaka to shine fadala Allah madaukakin sarki ya kauda kai abu da wasu abubuwan da kai ya tsara ma matsayi to shine kullum rin bi ma ka tabarai wa amdadna wa Allah yake za mu kara muku bi baki hafi da kuma wato kayan marmari wala hanin da nama mimma yake wucin wanda suke so za mu kara muku nama da kayan marmari irin wanda suke so sai yake yatanaza'una fiha suna bayayyeni a cikin aljanna kasan da kofi idan ka ce alkubu a larabci alkub jami'in sa al-akwab bi akwabin wa abari wa kasin shine kofin da yake empty amma al-ka'as shine kofin da yake da wani abu a ciki shine ka'as shine bambancin to nan da yake biya kasan a ciki akwai wato kofi wanda yake dauke da mazibi a wani abu a ciki لا لغو بعد تنبذا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما za a zo bayan an ja wannan jiya ta aljanna to ba za ka rika jin zantan banza ba mutum yana faɗa abu mutum ya toye ta jiya ya toye ce shine gwamna ko shine sarki ko za ka yi ta faɗa abubuwa da shirme yara su ke mata yi marisa ya sha kanku to idan mutum ya ja jiya aljanna babu lagu ba zancen banza domin ita ba ta bugarwa wala da afin kuma ba maganganun da za su janyo mutum zunubi babu a ƙarƙashin wannan mala ya kawo wasu maganganu cewa ma alasna min amali min jami yace imam shafi sa'id bin dubai da ibrahim an-nakai da imam qatada duk suna faɗa cewa abinda Allah yake yi Allah ba zai tauye komai ba akwai hadisi na imam ahmad daga sayyidina ali yace na tambaye da na Khadija Allah ya tsara mata yadda an walade ni mata la hadin jahiliya yace ne labarin ƴaƴan ki guda biyu da kika haifa tun a jahiliya domin na Khadija lokacin da Annabi ya aure ta bazo rashi ta haifo ƴaƴan a can fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi alaihi salatu wasallam yace wa billah ai ba musulmi bane su ƴan wuta ne falamma ra alkaraha fi waji yare inda ga da nake ni da tada mu soyayya kada wato iyaye kana ji ce laura aiki makanahu ba la la bugatu ba la bugati hukti ba da kin ga matsayin su irin matsayin su ke ma da kin kyamace su tunda ba ba wato ba musulmi bane ke ma ba za ki so wato su zauna tare da ke ba قالت يا رسول الله بولا دينك sai tace ya ba ji Allah to yayin da nayi fa gidanka ba eh bakwai قال بيتي في الجنة بيتي دي الجنة قال بيتي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي إن المؤمنين وأولادهم في الجنة ثم من يسول آيات سنة الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار ثم مشركين سول آيات سنة وكان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي قرنت وانا آية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء akwai hadisi Abu Huraira da Imam Ahmad ya kawo a cikin Muslim cewa inna Allah la yarfa'u darajatan la yarfa'u darajatan lil 'abdi salih fil janna Allah zai rika daga darajar bawa a cikin aljanna kawai sai ga ana buɗa masa gidansa ana ƙara daga lita na daga daga gida kai kai wani matsayi fa yaqulu ya rabbi anna li hadi ya ubangiji wannan fa wasu ba da wata ce tun da kabari duk ran da kai ba ai bunta addu'a zai rika ganin haske da buɗi sai tambaya ya ce ai wannan daga ina fa yaqulu sai a ce da shi istighfari wala bi salat addu'ar da ɗanke yake ma na nema ma gafara ita ce take baka wannan matsayi sai ne isnadu ta aiwa isnadu ne inda take yi za ta ya kawo ya ƙara faɗa hadisi ibo hurairah idza ma ta binu adam in kana amalu idan mutum ya mutu gaba ɗaya aikin sa yake wai illa yin salati sai abubuwa uku kacal sadaqatun jariya sadaqa mai gudana duk wani abu da za a yi wato na wanda wato zaka yi na lada idan to zai shiga wata tori wanda yake kira jariya mai gudana au ilmin yunda ba bi ko ilmin da wato ake amfana bi kake karantarwa ko kuma ka san wani abu ka gaya wani ya amfani da shi ko ka samar da littafin da za a yi karatu da shi ka yi wannan wannan sadaka ce jariya wannan kuma ba ta kafewa sabanin rijiya sai rijiya za ta iya kafewa za ka iya masallaci ma a zo wata ran a ruje gurin gaba daya ko a ce titi ya biyo ta gurin ko ba a yi an yi sau da yawa ba misali duk za ka iya za ka iya makaranta ma abu yanzu amma littafi ba da za a ce titi ya biyo ta kan littafi a ruje tun da aka koyar an gama an riga an gama saboda haka shi za a ganna yawan ba da shawara sadaka jariya ta abun karatu sadaka ce mai matuƙar muhimmanci matakar muhimmin to sai awwalan misalihin ya da'u da ko kuma da na kwarai da yake ma addu'a to kaga anan bankara zo kan ce ma addu'a kin yana karami zaka tsora shi a inda zai ma addu'a yau kai ma ka san inda zai zaka kai shi ma addu'a ba inda zai rika jira ka fadi ba cewa mai jaji suna nan ai har abu har a wani na gana ga wa matashi ne a unguwar nan ana ga mai jiran gado ake ce ba baban yake jira ya kwanta kuma yake kwanta wai wallahi ne ne da ne jiran gado na bai bukatun da yake jira haka sai ake mun bayani wai jira yake baban kawai ya kwanta shi sai shi jarkuro mu irin ba irin ba yaran da ake haihuwa yanzu kenan to awwalan salihin ya da'u lahu dan da zai ma addu'a yi kokari ina yawan fada in Allah ya hore ma da karfin ka kai fara gina aljanna ta kafin wani ya gina ba ai nan zuwa da tabbas kadri to shine awwalan salihin ya da'u lahu ko ta na kici da zai yake wa mutum addu'a kullum ri'in bi ma ka tawarahi ko wanda mutum dangane da abin da yake wurda da yirin abin da gina ne kullu mur'in ay murdahanun bi amali ko da mutum an za a rataye shi ne a jikin aikin sa la ya'malu alayhi dhanbu ghayrihi min an-nas ko ba zai dauko zunubin wani daga cikin mutane wanda na su zai kawo tawawun kana aban aw abu aw ibna kamar da Allah yake kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin haka banda ashabul yamin sune waɗannan da muka faɗa mutanen kirki yayi abin kirki ɗansa baya abin kirki su ne ashabul yamin shine illa ashabul fi jannatin yatasaalu to wannan da tsara uwa za su hada aljanna har su rika tambayar juna anil mujrimina ina ko wani dan iskar nan sai an tambaye shi na unguwa na nan kusa da gidan ku annan kusa da ai ta mutantar loku na unguwa kaza sai ina wannan ba tun daga bayan barin duniya uba ya mutu da ya mutu kowa yana da gaji Allah ya fara hada rawukan a cikin ni'ima su rika tattaunawa ina ka baro wani yana nan yana gigantaka har yanzu dan iska ne sai a gaya mar wallahi sai har yanzu sai har yanzu bai dira abin da yake ba shi ne alil mujrimi mujrimai za su rika tambaya za su rika tambaya a kan cewa me yake me suke ciki yanzu sai a faɗa halin da suke ya tanaga wani biya kasan suna baye yana wato a kofin jiya haka imamu da hafi ko bibiya da suke hakura da ita a duniya suka kita to haka za su rika bayin ya da ita a lahira cikin aljanna to shine la la fiha ba da tamban za a ci wala da abin ba kuma magana da za ta kawo zunubi sai Allah ya ce ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنا كنا من قبل ندعوه na'am إنه هو البر الرحيم Allah madaukakin sarki yace wa yadubu alaihi sannan kuma gilmanun kananan yara su rika tawazi a cikin wato ɗan aljanna dan duk mutumin da ya kai wani mataki ya za a je yana san kananan yara saboda haka yara za a dauko ba masu damu ba su zo su sai kai komo a gaban waɗanda za su dauke musu cewa shine wa yadubu alaihim gilman gilmanun lahum kananan ƴaƴan su rika kai komo a gaban su ka annahu wannan kananan ƴaƴan yadda ka san lu'lu'un wa wani lu'lu'i ne maknunin da Allah ya tanadi wanda yake a rufe shine maknun kaga ko da jira wa kaga lu'lu ko ina ka ganki da diamond da gold ai a rufe cikin container yake ana gaya ma cewa ko kura ba a so ta taba to yadda ka san tanadaddan lu'lu'u haka kananan yaran da su rika kaiwa da komowa gaban yan aljanna wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalu kaji suna kallon taji suna tambayar juna ina kowa ne an riga ba an gaba hijabi lokacin kowa yana huta a aljanna wani ai baya nan daga nan akwai lokacin da Allah zai faranta wa yan aljanna yake nuna musu majiki dan wuta a rika angula kaga wani san ai mun yi mun yi da cikin a duniya ba inda ba mu yi yake ba mu waye ba mu yan kauye ne yan kaza haka za a rika nuno su a talabijin suna kallon kanu sai ce inna kunna qawlu fi ahlina musrikin mun kasance da can kafin mu zo wato mu mutu fi ahlina muna cikin iyalan mu musrikin muna tsoron azabar Allah tsoron azabar Allah ku shine kokarin kiyaye dokokinsa faman lallahu alaina sai Allah ya mana baiwa wa waqana azabar samu ya kare mu daga azabar samu azabar wuta asamu shine wannan plantin halzan wutar shine asamu Allah ya kare mu azabar wuta ya kare mu daga azabar halzan wuta inna kunna min qablu nad'u mun kasance tun da kan nad'u aina abuduhu na abuduhu mun kasance da dan muna bautawa Allah abin da yake ni na bauta muna yi innahu huwal bawr lalle Allah shine albawr bi kyautatawa domin kyautatawa ce ta janyo ya rike iska a hannunsa dan da ya bawo cewa gabanin iska din mutuwa za a yi wallahi ba za su rike ta zaki wata ran kowa ya mutu yadda suke rike a mulalitar gwamnati haka za a rike iska kaga ana rubuci sai da yadda kaza ana jiya oxygen yanzu mutum bai da lafiya to da haka ba sai dai da hannu da jini wanda yake kawai VIP ba sai su kawai wane mutum to saboda haka wannan shine Allah madaukakin sarki yace to innahu huwal barru shine mai kyautatawa ar-rahim kuma mai jinkai me malamin ya faɗa karkashin wato wannan cewa wa yadubu alaihim jilmanun ikhbarun an khadamihim Allah yana ba da labari ne ga wanda za su yi wayan aljanna hidima ka annahum lu'lu'un ruqa kamar sanyan lu'lu'u haka za su yi haka haka Allah ya faɗa suratul waqi'a ya dubu alaihim wildanun mukhalladuna fi akwabin wa barika wa ka'atin min ma'in haka za su rika kananan yara za su rika kewaye yan aljanna waɗanda suke haka za su dawoma ba girma bana da ake ya fi a a yadda shi a wannan ƙananan shekarun suna ɗaukewa ƴan aljannar tsawace cewa haka Allah zai bar su a shekarun ba tsufa ba girma haka za su kakewa su komo bi akwa min da shi sai su za su rika sabi sun shine masu aiki suna kawo wa ƴan aljannar kofuna ko bi MP ko wa barika da dogon kofi wanda yake dauke da wani abu a irin job din nan wa kafin da kuma wanda yake da abu a ciki shine ne kofunan giya shi kuma yin ma'ini shine jagani na wannan مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسر wannan anhar din koramu shine za a kawo ire-iren wannan koramar daban-daban sai wanda kake so za ka ta domin ya ce mai taho abin da kake bukata za ka ta to famanna Allahu alaina ay fa tasaddaqa alaina wa ajarana bima naqal Allah madaukakin sarki yayi mana ta goma ki ya kare mu daga da abin da muke jin tsoro inna kunna qabulin qabul ne da ruhu aina tabarau ilayhi mun kasance tun da can muna koma zuwa ga Allah muna bauta masa fatajaba lana wa adana su'lana Allah ya amsa addu'ar mu ya kuma ba mu abin da muka roka innahu huwal barru Allah Allah ne kyautayi ne arrahim kuma mai jin kai sai Allah ya ce
فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين Allah yake fa zakir to kai wa'azi kai tunatarwa fa ba anta bi ni'mati rabbi kai kuwa dangane da ni'mar ubangijinka kai ba bikayin kai ba boka bane ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi maka kai ba boka bane wala majnun ballanta na kuma a ce ma mai tabin ka dan Allah ya kore masa waɗannan abubuwan kin a ce yake wannan jini idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa وما هو بقول جاهل قليلا ما تؤمنون ولا بقول ساهل قليلا ما تذكرون سيدنا Allah ya kore wa Annabi alayhi salatu wasallam cewa shi ba mawaki bane ba boka bane kuma ba mai taban ka bane to shine Allah yake am ya qulu la sha'ir ko kuwa ban ban bari wannan magana domin am ta zo a cikin alqur'ani tana zuwa da ma'anoni kan ma'anoni guda biyu ta fitowa da su daban da kuma hali ko da istibani ko korewa cewa bal bari wannan magana ya kulu na sha'ir suna cewa annabi alaihi salatu wassalam sha'ir wai mawaki ne sai za a ce dangana saboda shi mawaki kawai duk abin da yazo shu'ara'u yattabi'uhum al-gawun duk abin da yazo bakin sa fade shi za ka ji ba ta mawaka da yake cewa mawakan addini sai ka ji suna kaba annabi matsayin Allah da matsayin waka domin shi kawai duk abin da yayi madadi fade ne kawai to yake kafiyar da daidai ba wai Allah ya yarda abu ba kafiyar ka ta gani kisa sai mai da bara bara bana ya ta kuɗa abubuwa amma da ilimi ya kai zaka ga ana kauce wayannan abubuwa irin su wala ali na mangi kaga akwai kurakurai amma ko kurakuran ba kai zaka ce sun ma kai goma cikin ɗari ba saboda da ilimi ya kai ɗaliban ilimi ne na zauri sai ga hakokin suke da ma'ana ko su sa'adu zungu za ka ga waƙoƙin su suna da ma'ana saboda da ilimi ya kai da ilimi ya kai to shine Allah madaukakin sarki yace am yaquluna sha'iru bari wannan magana suna cewa mawaki ne na tarabbatu bihi wanda muke masa daku raibal manun shine wato masihu ne da gobe su fada mar hayya halaka waya na wuce wannan fata cewa kullum fata suke Allah madaukakin sarki ya sa masifa sai wa da gobe ta same shi kun tarabbasu sai Allah yake ce ne da su tarabbasu ku yi dako fa inni ma'akum min al-mutarabbisin ni ma ina tare da ku cikin masu yin dako ajira a gani mala yake yaqulu ta'ala amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi an yabluga risalatuhu ila ibadi Allah yana umarta annabinsa cewa ya isar da sakonsa zuwa ga bayinsa wa in yadkurahum bima anzalallahu alayhi ko yadhkurahum ya tunatar da su dan gane da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar mana thumma rafa'ahu ma yarmihi bi ahli budan wal fujur sannan Allah sai ya kore mar abin da suke jifan sa da shi masu kaje suke jifan sa da shi Allah ya kore ma ai lasta bi bi amdi lahi bi kahinin kama ta qulu wal jahala dangare abin da ake nufi dangare da godiyar Allah madaukakin sarki kai ba boka bane kamar yadda jahilai suke faɗa daga cikin kafiran Qurayshawa malai yace awal kayin alladhi yati ra'iyu min al-jami bil kalima boka shine wanda wani wanda yake da alaka da wani boka aljani da yake zuwa ya kawo masa sako yake na kaha min khabari sama wanda ya sato daga cikin labaran sama sai ta kuɗa ta da ƙarya dari ya zo ya ga wa boka wala majnun wa huwa alladhi yatakhabbatu shaytan min al-nas shi kuma majnun shine wanda aljani yake buji mai tabin kakiya to annabi alaihi salatu wasallam ba ko dai bane ne ثم قال تعالى منكرا عليهم في قولهم في الرسول أم يقولون شاعر أي كوارع الدهر والمنون الموت نتربص به ريب المنون شين كوارع الدهر دهر bari wannan magana suna cewa shi mawaki ne da muke masa da akon masibu ne yau da gobe shine kawari a da walmanun da kuma almanun shine almauti yaquluna nan tabiruhu wa nasiru alaihi hatta yatihi almaut ai hakuri muke da shi muna tijiran mutuwa da muke gaba da shi kawai ko banastari amin kowa ya huta daga shi wa min jani da daga al'amuran sai Allah ya ce kul tarabbatu fa inni ma'akum min al-mutarabbisin ai intaziru ku taurara fa inni muntazirun ma'akum ni ma zan taurara tare da ku wa tata'lamuna liman takunu al-aqibatu wan nusratu fi dunya wal akhirah da sannu za ku san cewa kyakkyawan karshe da nasara a duniya da lahira ga wa za ta tabbata sai Allah ya ce أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين Allah yake amta amuruhum ahlamuhum bihada ko kuwa an kullanta ne yake umartar su da irin wayannan maganganun da suke ga yawa annabi amuhum qaumun dagun ko kuma kace amta amuruhum bal bar wannan maganar an kullanta ne suke ga musu haka suke umartar su da irin wayannan miyagun maganganun amuhum qaumun dagun ai bal bar wannan magana hum su da kake gani qaumun dagun mutane masu wuce gona da iri kawai am yaquluna takawwala ko kuwa cewa suke annabi alayhi salatu wasallam shi ya kirkiro qur'ani balla yu'minun bari wannan magana kawai imani ne wasu ba domin a takawul shine kirkiran magana kuma aka ce wa na kala ya faɗa abin da yake haka ne amma takawwala ya kirkiro ya faɗa shine takawwala walau takawwala alaina baban akawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqada'na minhu al wasil وما منكم من أحد عنه حاجز to Allah barokacin sarki yake bari wannan magana ya kulo da suna cewa taqawwalahu kirkiro qur'ani ya Allah yake balla yu'minu bari wannan magana ba kirkira yayi wasu ne dai kawai imani ne ba ba bal ya tu bi hadithin mithli to tunda su sai kirkira yayi to su ma su kawo zance irin sa ko ba kuna cewa hum rijal wa nahnu rijal ba su mazaje ne mu ma mazaje to kuma ku kawo tunda da kun daji a kan cewa annabi ke kiraye to ku je ku kawo irin sa litini kwatan kwatin ta in kanu sai in har gaskiya ce fada ba za su yi ba domin an kalubalance su tun a baya ba su yi ba kuma ba za su yi ba sai Allah yake
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in ko ba wa halice su ne hal khuliqu min ghairi shay'in shi an halice su ne min ghairi shay'in ba tare da wani abu ba ba manufa bature yayi waya ya ga ba takarda a cikin da manual amma Allah ya riyo ka kawai ya kyale ka ba mani ba to shine Allah wani kuce sarki yake tambaya an humul khaliqul ko ko su suka yi halitta an halitta ku ne ba mani ba ko ko ku kuka yi am khalaqu samawati wal arda ko ko su suka halitta sammai da kasai sai Allah yake ban la yusinu bar wannan magana ba ta kankace bane ba ce da Allah zai tashi alkiyama sam shi zan ce wannan shigantaka amma inda hum khazainu rabbi ko kuwa duk taskokin ubangijinka a gurin su yake am humul musaydirun ko ko su ne wanda suke da iko shine sai dara mutum ya zanto ya mamaye abu su suke da iko akan duk halittar da Allah ya yi am laun ko kuwa laun su a gare su akwai sullamin suna da wani tsari shine sullam yajtami'una bi da su zuwa su biyo maganar Allah suna da tsari da suke hawa to bal ya'ti mustami'uhu wanda yake zuwa ya biyo musu bal ya'ti mustami'uhu bi sultanin mubin wanda yake zuwa ya biyo maganar Allah to ya kawo hujja wanda take mabayyaniya inda yana biyowa to shine ma da yake cewa nan wanda abubuwan da ya kawo am khalau am kule ko min gairi sai na hum amumul khaliqun yace ka da kalbi lokacin da Imam Bukhari ya kawo hadisi daga Jubair bin Mut'im yace ya zo maka kafin ya musulunta dan gidan Mut'im ibn Abi yace sai na ji annabi yana karanta suratul Turi ban musulunta ba yace na tsaya gefe kawai ina ji yana wa turo kitabin masfur yana karyawa yace yana zuwa daidai kan gurin nan an zo karshen sura am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ardh bal la yu'minu am indahum khaza'in rabbika am humul musaydirun yace da gariya wannan gurin yace ka da kalbi an ya dira yace raran ce da Allah saura kin zuciya za ta tsinki yace saboda karfin kalmomin yace wannan shi ne ya dawo hankali na nabi na musulunta Allah yana tambaya cewa an halice su ne ba tare da wata manufa ba ko su suka halitta ko su suka halitta san mai da kasai bari wannan magana kawai to kawai yana jin wannan yake saura irin annabi ya idan da sallah ba amma ji yake sa kamar za ta fita wannan ayoyin dalilin ya musulunta kai an sauke sura gaba daya amma ba abin da ya tsara a zuciyarka karewa ma daure wa Umar Jabar kunya gindi suke ya ji Qur'ani ya kuma ji ya ji saukar gidan sarki da ake da azumi ya kuma zuwa wata kila shi shekara da shi ake amma ya daure wa marasa mutunci gindi suna yi wa Allah rashin kunya da rashin kadido amma kuma ka dore wata gidi ga aya uku da za wani ya musulunta aya uku to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana amhumul musayyid ablahu musallamun yastami'una fi bal ya'ti mustami'uhum suna da wani tsani ne da suke biyo magana Allah to ne biyo wanda ya zo da hujja mabayyaniya sai Allah ya ce
أم له البنات ولكم البنون نعم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون Allah yake am lahul banati wa lakumul banun shin Allah madaukakin sarki shine yake da yaya mata ko kuma kuna da maza ai abin da suke ta faɗa kenan su kafiran makka Allah da kansa yake tilka idan ismatun biza alakum dhakaru wa lahul unsa tilka idan ismatun biza yanzu ku rika sun ce Allah yana da yaya su waye ayan su ce mala'iku kuma duk mata ne su kuma matan nan kake su suke yi ba ta so shi ne Allah madaukakin sarki yake to yanzu ku ba ɗebi ƴaƴa maza ni ku ban mun mata kuma alhali ba ku san su wannan rabo ne wanda yake da zani to shi ne Allah ya tambaye su shin shi yake da ƴaƴa maza wala kumul ban mata ku kuma wala kumul banun ku ne da maza am ta taluhum ajran sai Allah yake wa Annabi alaihi salatu wasalam ko kana tambaye su wani lada ne in ka je wa'azin ka sai a tattara kaza kamar yadda ake a cuci kana yin wannan ne ba kai ai shi gaba ɗaya mutanen masallacin juma'a aka zo aka sa akwati dubu uku ake tara bari in gaya ma kai ka ɗauka dan kar ka gani ba ya fito ka ɗauka wai kuɗin kuɗi naira dubu uku ce dubu uku nan kuma ko gyaran ban ɗaki ba za ta isa ba ko ko gyaran ban ɗaki Allah shi sa na faɗa kwanaki wanda ya zo ƙaton markaji aka zo aka gaba wani ya jani shi abokinsa ne ɗan mai gidan wani baban su ce wa markaji ƙaton markaji har da asibiti da wato masallaci ne iya ganin ka muka je muka zauna da ni da ɗan mai gidan shi masu ginin shi mai gidan ya mutu ya ba musu dukiya da yawa da kuma wanda ya kai ni wani injiniya ne yana zuwa masallacin na wani lokaci yana ganin kawai ya zo mai gidan ya masu ginin ya yi mun magana ya ce to malam ta ga wannan gurin so muke kai sai da ya gama bayanin da nace alaji ya ce nace wallahi ba zan iya ba ya nace Allah ba zan iya ba can din ma inda nake ya isa nace ya isa haka kawai dalilai da yawa da yawa wato abubuwan mutum sai ya je system din zai san me yake Allah in kuma jirgin sun ce kai ka je ka karba ruwanka kawai shi ne amma iya kula da bandaki da fitilu da duk maintenance kawai ya ishe ka har mamaki nake na masu rawan kai mutum ka gera ta rawan kai wai haba malaka ka tsaya kawai ke garke iya abin da Allah ya baka taimake ni amma ni Allah ya sani har ga Allah wanda sha'awar irin wannan biyayya a iya wannan gurin ai ko kafin ai sai da sai da na buga da wanda zai gina nake ba ba kar kai mun masallaci muka sai ya kar wallahi aka dan ni cewa ne kawai ajizuwa nake haka kawai wura ka ga mutum yanzu sai a yanzu akwai almajiran da da mun shiga sallar isha layi suke wannan ya kaji sai wannan ya shiga shi ba yi sai bayan ɗaya kuma ba ku nufi sai su fice har sai da ta kai matakin da yanzu muka zo daga sallar magarba mun daina buɗe bandaki amma wani sai yanzu yau sai ya zo ya ce ma kawai wani abu ya mutu ko banka ba ta yi ta baya sai ce banka ba ba ta yi kai yake da yawa aiki ne mai wahalar gaske wallahi tallahi mai wahalar gaske to rawa kai ko mutum ya zo ya ce zai rawa kai shi guri yake so Allah ai na ga fada ko a yanzu ka ga wanda ya zo ya gina mun masallaci da bakara ko yanzu ya zo bai daga hankali wance ba na so na rantsi da Allah tsaniya da nake a kai ka zo kace kaza kaza duk da komai yana hannu na har ka zu a yanzu aka zo za a saukar da ni daga wani fata zan ce ba na sura sawa to wai kina ganin muna hira da wani malami ranar juma'a nan muna tafiya muna irin wannan tattauna sai yace yace shi a masallaci babban masallaci ne yake wallahi azin an tara kuɗi da yawa a tara dubu uku yace dubu biyu da ɗari wani abu ne ita ake tarawa yake kuma har yanzu suna kunna inji ban dakunan sun kusa ashirin sai mu yana abubuwan ne kita zaka ga zaka ga su kasashen Laraba kamar da na faɗa ran talata a Makka da Madina ba ka zuwa ka gina masallaci kawai sai an baka ka'ida cewa kai da zaka yi ban dakuna guda kaza tagogi kaza sannan zaka ɗau nauyin liman da ladan da masu shara ba za ga masallaci ba wakati ba sai kai ma wakati wajibi ne sai kai wakati in ba wakati za a ce to ba a su wani bawan Allah ya miƙe yayi wani masallaci a Riyadh a Makka bayan an gama masallaci an zo budewa an ba shi ka'idoji ya cika sai ya miƙe yace yana da magana ɗaya kada shi eh kawai yake so da Allah ya taimaka masa aka ce ne yake yana so a bambar wankin ban ɗaki da kiran sallah da shara na ta aka ce an bar mar kun so na abu da wankin ban daki da kiran sallah da wankin ban daki wankin ban daki duk lokaci shi da ƴaƴan su suke wallahi bai ga kowa ya wuce suke wanke ba da kiran sallah sannan kuma yayi wa masallaci wakan sai wani ya mutu ba shi ya ce wani sun biyan maka da madina sa annabi ƙarya kake yi wallahi ƙarya ne kun fi zuwa je masallaci kun fi zuwa masallaci amma maganar kura da kula da mu'amala ta addini sun wuce mu ne ka ba kusa ba za ka za abu na miliyan goma an ajiye shi wani ya rubuta donated by unknown person fa'il khairin kawai ba suna ba suna ta saboda haka a'a ai magana zuwa masallaci dai kam a Kano katli an kuri za ka gani a kaje misira ka ga kuna zaune da mutum sai ka je ka dawo yana zaune bai ba yawwa amma a Kano za ka zo har a kan hanya ba musallacin dole ka wuce duk Kano akwai inda ya fai titin bashir zo ba masallatai ne ba ai ga su nan rufin ko ina za ka gansu ko ba haka bane yau na zo mu rufe karatun na wallahi to amma mu kai karshen sura ina ga za mu tsaya haka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure ya Allah wadau sati mai zuwa ma insha Allah za mu rufe karatu muna roƙon Allah da junan ta jawawa da kofin ta ɗaukaka Allah ta nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ta nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gujewa akwai karatun azumi da za mu fara gobe akwai wasu bayan Allah da wata baiwa Allah ta ɗauki nauyin da ta kabai guda biyar a ciki wani ba Allah ya ɗauki nauyin guda ashirin to muna roƙon Allah ya saka mu kalbai Allah ya yi wa mana yau in sha Allah za mu fara karatun ne gobe a masallacin Hidaya magrib zuwa sha dan tunatar da juna akan alimin saba kusan duk shekara a masallacin mu na masu samun cibiyar littafi amma duk sai mu arawa za mu ci gaba da al'amali yau mutum na da muke yi na ba shi kuma wannan da yi ciki ranar ranar ranar litinin da Allah muna roƙon Allah da duk wani akwai tambaya tambaya ita ce bayan sallama da kuma addu'o'i da fatan alheri tambaya ce mai alaƙa da irin wanda aka yi a baya wani ɗauko mu ne ya wuce wani da baki aka yi ta biyar mutuwarsa shi ma kwana biyu da hatsarin cutar shi ta tsananta kafin cikar kwana goma shi ma yau da sai wanda cikin yan uwa yake tun da ya yi sanadin mutuwar wancan yake tun da ya yi mutuwar sanadiyar mutuwar wancan ana gusa azumin kafara guda ga shi ya rasu sai a rarraba wa ɗan uwansa rama masa ko an ya samu wannan karatu ko kuma haka na kai a lokacin kun ji har ma an yi to ne kuma za a tambaya ne a da an yi abin lawa ba da nan ai biya ku kafin a yi ake tambaya inda an riga an yi ne kuma za a ce kaga ba haka ake yi ba azumin ba kai ko azumin farilla yanzu in mutum ya zo ya mutu ai ba zai ba ya zo bai da lafiya har azumin azumi biyar shida bakwai yana kwanci kafin a gama azumi ya mutu ba wanda yake araba masa shikin ai da ake ba mun kana yin bari da nawa ala zaman fa in ya zo min hayyamin to shi ne kai ba shi mutu azumin ba ga imamu Ahmad a gurin da shine wanda kai rantsuwa in Allah ya maka kaza za ka yi kaza to mutum da Allah ya masa din kuma bai wuce a sai a biya wannan ana rabai wallahu a'lam muna roƙon Allah da sunan da jawawa ko da zama da kula Allah ya ko bukatun da Allah kai Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya da kabar mu kumbanta Allah ya nuna mana kariya kariya da kabar mu kumbuje mata wannan da ke mana wasiya da duniya na kai Allah ta biya mu bukatun muna roƙon Allah da sunan da jawawa masu neman aiki da sana'a Allah ka biya ka biya musu bukatun kuncin rayuwa da talauci da ake baba da shi Allah ya yi wa al'umma musulmi muna roƙon Allah da sunayen da jawawa da tsofaffin da maɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamu muna roƙon Allah da sunayen da jawawa da tsofaffin da maɗaukaka iyayen da malaman mu da suka riga mu gidan da suke Allah ka shiga mu da gama mun je da muke da rai Allah ka inganta rayuwar mu Allah ka bar mu rayuwa mai amfani ورد على جهل هذا أسلك على أخوات الأشياء اللهم أننا لعبادنا وأسلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وترحم ذات ربنا لنا والله babban mantuwa ka babban mantuwa ai na ga wata kiran sai ya dauka wani abu ne kun san mun yi babban rashi kamar yadda na je faɗa ne a masallacin Hudaifa amma dai nan tunda shi ne fili ya kamata in ƙara tana da mun yi babban yi imala Abdulrahman limamin masallacin nan limamin rashi Allah ya masa rasuwa a yau kwanan nan kenan yau kwanan nan kenan ko Allah ya masa rasuwa ya ɗan yi ba ma da jinya ta ji ne wuce ko ji da wani abu malam kuma yake gaya mana na cewa cikin da dama ya ɗan sananta kwarai da gaske to malam Abdulrahman in wasu ba san cewa a tushe irin tushen da ya yi dai Allah ya san yana cikin wanda suke da nabiya karatu na hadisi da wani malam da kaniya malam da kaniya yana aiki a jami'a a Abuja shi ne lokacin ya koma bayan tambara karatun adabul kura a wata shekara goma sha baya shi ne ya mata ya ta gaya mana da kama a sai ne ya fita da shi da muka fara karatu a tsohon matsalai da yawa kusan malaman da suke karatu a nan mara da rawan ne ta nijiya wanda ba wannan ne zai baka ba zai ku burge kawai shi ne mana da rawan saboda shekara da jirgin yake buɗe masallaci ya gyara bayan ya gyara ya jira sallah kuma ya jira sallah bai taba kosawa ba bala zuraman ko ya san irin wannan gudunmuwar da ya bayar Allah baka cikin sarki ya karɓi rayuwarsa a abuta wannan sadaka jariya ne aji dan ya yi sadaka jariya da gashi nan yanzu muna yi har mun kusa saura irin boko ne sauka duk ran da za ta yi karatu Allah sai ya ba ki nasa kamar na lada domin ya yi da nabiyar aikin alkhairi to muna roƙon Allah ya zura yin da kyawawa da shigogin da aka buka ka fara wa dinya da Allah ne mata ya ta ka fara Allah ko kin da shi ya sa yi gurin Allah ko kin da shi da nauyin sa kaji ba lokacin da ya tafi ba saboda masallaci ya ji saboda masallaci amma yanzu za ka gani mutum da ya zo mutum da ya zo za ka ga ta fi da yi ya fara bude masallaci zai fara fara shi ba bawan waye shi da zai rika kuje masallaci haka bai za a jiran ba sai wani ya zo ya ce yanzu yanzu ya zo a in ya ga abu ya ba shi a nan sai dai ya jira ya ce mala ba fa shara nan ba shi ba zai share ba ba zai share ba sai dai a gaya ma wai ka zo ka share wata rana akwai wani malam zuhudu yana da a nan suke wajen masawa yanzu irin kwamitin da aka zauna sai a ce mamma kowai da ina ba zo ne irin mara da rawan nan shi da ni lillahi yake abubuwan da wata lai da shi da shi kawai za ka fara kowai kuma ga shi wai bana raya ba za ka aka shi da kawo shi ba da shi ya da ba ga shi kuma baka raye da lillahi ba kawai shi ya ji yake ba za a yi ba shi da shi shi da shi ya kama wasu ba za a hankali da rani ba kyauta masa sai da aka wace abu sai ko kuma da kuka dauke ni ba ko ne ya dauke shi yake shi da ni lai wa amma wani ke fada wai ba jari kai ba za ka jari ba to wallahi wallahi ko ne yanzu da za a manta yanzu ba kullum masallacin nan gobe ne zai buga ko waya ya rike wani fada ku ba za ku ba za ku kulle masallaci ba ko kuma masallaci sai ne zuwa aka je ka tura ba ne zo ka kirawo ka ce na ga masallaci a buɗe amma na tura saboda ba mu kulle a shi ya nuna kada mu da Allah madaukakin sai to abin da ba na guraman yayi muna fata Allah ya bar ni gaskiya domin idan mahaifi yayi da gaskiya da kullun na fada cewa riga ne kayan da yi kokari shi ya kai duk sanda mahaifi yana gaskiya to ya bar muku wata riga da yake so wannan zai ta shi ne irin wannan nagartar wani tsora a kai ko da ya bi ko da wani irin zakar a bare to muna roƙon Allah ya yafe masa Allah madaukakin sarki ya sa shi ne da iya bakin wani alkhairi da ya kama kuma Allah ya tsora shi muna roƙon Allah da sunan da yawa ba iyalin da ya bani Allah ya haɗa kawo Allah madaukakin sarki ya kula da wayarsa waɗanda suke wa dini ne ba dan ji haka Allah duk wanda kake abu ko ana ko an faɗa ko ba faɗa wani kan mutu wallahi ya mutu wallahi ya faɗa akwai wanda suna yin alkhairai da yawa ba sa zuwa bara amma ba akwai ranar dole sai abu ya gudu ya ta aikin alkhairi in za a ji Allah ya ji kan wani shi ne za ka yi suna cewa kada Allah ya kawo ranar yau shi ne abu da yake nufi in yau ya yi da shi ba mu yi shi da gara wani ne zai ce kaza saboda haka ya kamata yan uwa mu yi kokari mu gina da shi mala abdurrahman ya yi iya abin da zai iya ya ce kuma dole ta zai nan kowa ta ce to amma yi kokari ka idan ka mutu sai yin jini ko dai ya zamto sama da kasa ce kuka akan mutuwanka ko kuma sama da kasance ma da Allah Allah mun gode ma mutane ma da fara shi ne ba ma ba kan alayhi salatu wa sallam wa ma ta sunan mun bari saboda haka ko wanda suka mutu sama da kasa mun yi wannan karatu suna yin kuka shi ne gurin da kake sallah kake damar jini malaikun da suke daukar ayyukanka shi ta bada jini shi ne kuka cewa wanda yake ba mu ayyuka da kai muna cewa ya ce wurin da kake sujjada da gaya wa Allah bukatunka shi ya yi kuka to shi ne za a ce saboda kanka shi ne kuka mutanen da suke ban kasa za su kuka da bibi na wani amma wani da ya mutu Allah ya kare fa ku ji adalil qawmin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin akwai wanda ya mutu da alhamdulillah Allah mun gode ma an rage ko an fara ko ba fada ba a zuciya haka abu ne walhamdulillah haka Allah ya bada su da na to ko sai a dadi da kaumin ladina zalaw da zarar mutane azzalimi wanda ba ta bin Allah Allah ya yanke bayan su yalla yake walhamdulillah rabbil alamin sai ka gana godiya ga Allah godiya ka tabbata ga Allah wajen da ne mala abdurrahman kuma ni in fadi yana cikin mutanen da na sauki da sauke yana kaunata don mana jirama har baya fitowa sai ya ɗauki littafin tafsiri shi ne a wajensa idan ya je musamman surorin ƙasa ya duba wani guri kawai ta ga wayarsa ina wani abu da jami domin na san dogo waya ɗan sai in kira shi daga baya sai ya ce to guri kaza kuma da bayan ya ce kaza to ai kuma ga kaza da ciwon ya yi tsamari ne muka je da wayar amma wallahi a yana wannan jinkar muna yawan waya a kan tafi zai bugo da su an ce kaza wuri kaza wani lokacin nan ce wato gaskiya ni ba a bari in duba wanda tafsirin ka duba in yace wani kaza sai in je buɗe in je to ai kaza da haka ce iya fahimta ta ka gane haka Allah ya yafe masa Allah ya kula da bayansa da cijan mu da suka rage mana a wannan unguwa da ba masallacin mu da muke da tare da su Allah ya kara musu su tsawon kwana da almani Allah ya kara musu lafiya mu kuma Allah mu cikin sarki ya ba mu wato kwanaki masu albarka Allah ya sa mu biyo sau da zamu ne to dan wannan shine abin da ya kamata ko da yake mutum ya rika tunani ya ga ra'ayi yake tawon kai Allah ya sa mu Allah ya sa mu cikin sarki ya karba mu kara mu kara mu duniya da rayuwa subhanakallahumma wa bihamdika